وخشوعا لعظمته وتواضعا لكبريائه وتلذذا بمناجاته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ارضه وسمائه لا يركع لغيره ولا يسجد لسواه واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المجاهد العابد القائم الساجد اللهم صل وسلم على هذا النبي الامي وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا ان الله فرض عليكم عباده هي اهم العبادات البدنيه واولاها وهي اشرف الاوامر الالهيه بعد التوحيد وخير ما عمر العبد اوقاته فيه وامضاها انها الصلاه الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام وهي المبنى الثاني من مبانيه العظام الصلاه هي اول ما فرض على النبي بعد التوحيد عليه افضل الصلاه واتم التسليم وهي اول ما يحاسب عنه العبد من عمله يوم المزيد كما روى الترمذي وصححه الالباني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر عباد الله الصلاه لا تسقط عن المكلف لا حضرا ولا سفرا لا في الحرب ولا في السلم لا في الصحه ولا في المرض كما روى البخاري عن امران بن حسين رضي الله عنهما قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال اي فقال صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقائدا فان لم تستطع فعلى جنب اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka na zahiri da na baɗini muna gode maka godiyar da ba ta da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya shar'anta mana sallah don wannan sallan ta zamo kankan da kai ga girman Allah subhanahu wa ta'ala ta zamo khushu'i da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala saboda ganin girman shi, ta zama kuma nishaɗi da jin daɗi saboda gani da ke tsakanin bawa da Ubangiji a cikin wannan sallar. Muna shaidawa, kai kaɗai ka cancanta abota maka, baka da abokin tarayya, ba a yin ruku'u ko sujada ga kowa sai kai, muna kuma shaidawa annabin da ka aiko farin jakada babba ɗan Abdullahi. bawanka ne manzanka ne almujahidul abid wanda ya ibada ya fi kowa ƙoƙari da kaiwa makura wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya tsaiwan dare ya sujjada don neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gode masa bisa tare ni'imomin Allah a kan shi ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba ɗaya da waɗanda suka bi tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma idan ba a manta ba satin da ya gabata wancan sati biyu kenan da ya wuce mun fara hutuba akan gaba ta biyu daga cikin arkanul islam shine abin da ya shafi sallah mun yi hudu ba guda ɗaya muka fara kawo ahammiyatu as-sala muka ce ababe guda goma sha uku na kawo guda uku saura guda tara wanda yau saura guda ainihin goma wanda insha Allah za mu kawo wannan guda goma idan lokaci ya ba mu dama wannan hudu ba tana zuwa ne kai tsaye daga wannan masallaci na Usman dan Affan daga wannan unguwa ta Hammadu Kafi a nan garin Gombe muna addu'a Allah subhanahu ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da zaman lafiya da sauran garurukanmu gaba ɗaya a yau bakwai ga watan shida hijira 1447 wanda ya dace da 28 ga watan 11 miladiya 2025 yan uwa masu girma lallai mu sani sallah wata ibada ce mai girma ita ce ibada mafi girma ibadan da ake aikata ta da gangan jiki ita ce umarni mafi girma da Allah ya yi bayan tauhidi ita ce abin da ya kamata ɗan adam ya ɓata lokacin shi a kai wurin ganin ya inganta ta sallah ita ce rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci ginshiki na biyu daga cikin ginshikan musulunci lallai sallah saboda girmanta ita ce umarni na farko da Allah ya saukar da shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan tauhidi kuma sallah ita ce abinda Allah zai fara binciken ɗan adam zai fara binciken ayyukan ɗan adam ran tashin kiyama abinda za a fara dubawa ita ce sallah wannan ko ya tabbata a cikin hadisin da imamu tirmizi ya fitar a cikin jami'u tirmizi daga abu huraira allah ƙara masa yadda ya ce annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai farkon abin da za a bincika daga cikin ayyukan bawa shine sallan shi idan wannan sallan ta kyau to bawa ya rabauta kuma ya tsira ya kubuta daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala idan ko wannan sallan ta samu matsala ya zamo bata cika ba sallan ta ɓaci ko ma bai kula da ita ba gaba ɗaya annabi ce faƙar khaba haƙiƙa bawa ya taɓe wa khasira kuma ya yi hasara zalika huwa al-khusranul mubin babu hasara mafi girma kaman a ce kayi hasara ranar gobe kiyama babu taɓewa mafi girma kamar a ce ka taɓe ranar gobe kiyama duk wata hasara a duniya hasara ce mai sauki in dai an kubuta ranar gobe kiyama saboda haka wannan hadisin yana nuna mana cewa duk aikin da za ka yi karka yi wasa da sallah karka bari wani abu ya ɗauke maka hankali ya shagaltar da kai ga barin sallah ko kuma ka zanto mai tara salloli kana rama su a lokaci ɗaya lalle za ka yi da na sani za ka yi ciza yatsa a lokacin da ba zai maka amfani ba allah ya kiyaye wani hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna girman sallah ita kaɗai ce ibadan da ba a yafe maka a halin tafiya kake ko kuma a halin zaman gida kana rashin lafiya ko kuma lafiyan ka kalau a duk yanayin da kake a lokacin yaƙi ne ko lokacin zaman lafiya ne ibadar sallah ita ce ibadan da Allah baya yafe wa bawa matukar bawan na cikin hankalin shi kaɗai lokacin da ake yafe maka sallah shine a lokacin da baka da hankali hankalinka ya bar jikinka a bisa ga zancen waɗansu malamai ma in lokacin sallan ya fita mutum ba su ya rama ba kamar yadda yake ya tabbata daga abdullahi dan umar allah ƙara masa yadda saboda haka yan uwa masu girma girman sallah imran dan husayn daga cikin sahabbai yana cikin tsananin rashin lafiya ya tambayi annabi rahama alaihi salatu wassalam ya ce gabani da lafiya ya zan yi sallah annabi ya ce da shi idan ba za ka iya tsayuwa ba ya ce salli ka'iman na farko ka tashi ka miƙe ka yi sallah fa in lam tastatsi in ko ba za ka iya tsayawa ba fa ka'idan ka yi sallan a zaune kaga bai ce mishi batun da ka kasa tsayuwa an yafe maka sallah ko kuma karama idan ka warke ya ce fa ka'idan ka yi sallan ko da a zaune ne ya ce wannan ma idan ba za ka iya ba fa ala jambin kai sallan koda kana kwance ya zamo kana ima'i a cikin zuciya ake sallan in kana kwance zaka tada iqama zaka yi kabbara kai karatun fatiha da ruku'u duka a cikin zuciya har assalamu alaikum kuma sallan Allah ya karba insha Allah da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda annabi nuna girman sallah ba a bari lokacin ta fita dole ka yi ta addu'a yanayin da ka samu kanka a ciki ahamiyatu salah gaba na hudu shine suka ce sallah ita ce umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye zuwa ga bayi ya ce kulli ibadin lazina amanu yuqimu salata ka gaya wa bayina waɗannan da suka yi imani to fa su tsaye da sallah ya zama bayan imanin da suka yi abin da nake bukata a wurinsu na farko yuqimu salata su dinga tsaye da sallah in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hafizu ala salawati ku kiyaye a bisa sallolin nan guda biyar da na wajabta muku su filiyomi wal laila was salatul wusta ya zama hafizu din umarni Allah ke yi na a kiyaye sallah kar a yi wasa da su ya tabbata kuma a cikin hadisi ingantacce tunda annabi umarni tunda Allah ya ta umarni a alqur'ani a harshen annabin shi alaihi salatu wassalam cewa a kula da sallah kar a yi wasa da sallah to wannan umarnin da ake wajibi ne kuma saba umarnin manzan Allah tabewa ne halaka ne kamar yadda tabbata a cikin sahih bukhari annabi yake cewa ju'ila dhillatu wasighar ala man khalafa amri an sanya kaskanci ga duk mutumin da ya saba umarnina ashe saba umarnin manzan Allah alaihi salatu wassalam tabewa ne kaskanci ne ranar gobe kiyama abu na biyu sallah ita ce wasiya ta ƙarshe da annabi ya wa ainihin al'ummarsa a lokacin da zai bar duniya sallallahu alaihi wasallama kamar da tabbata a cikin hadisi ingantacce a ruwaya daban-daban a littattafai daban-daban na hadisi ɗaya daga ciki hadisin ibnu maja daga ummu salama Allah ƙara mata yadda take cewa kana yaqulu fi maradhihi alladhi tuwfi fihi annabi ya kasance yana faɗa a rashin lafiyan da bai tashi ba yi wa fati a cikin wani rashin lafiyan yana ce as-salatu wa ma malakat aymanukum as-salatu wa ma malakat aymanukum haka dinga maimaita wannan kalma as-salatu bi ma'ana ku kula da sallah ku tsaye da sallah kar ku yi wasa da sallah duk abin da zaka jingina wa as-salatu da nuna girmanta a larabci ya halatta annabi ce ake as-sala as-sala sallah sallah abin da yake nufi a tsaye da sallah a kula da sallah kar a yi wasa da sallah wa ma malakat aymanukum da duk abin da daman ku ya mallaka abin da ke karkashin kulawanka matarka ce ɗanka ne bawanka ne yaron aikinka ne ka kyautata masa kar ka zalunce shi dan Allah ya ainihin danka ikon shi a hannunka to ka girmama shi ka mutunta shi kar ka zalunce shi ta ce haka annabi dinga wannan kalman as-salatu as-sala har sai da ta kai ba a majin abin da yake cewa har ya koma ga Allah subhanahu wataala yana ta jan hankalinmu na mu kula da sallah kar mu zalunci matanmu kar mu zalunci bayinmu kar mu zalunci duk wanda yake ainihin Allah ya bada rikon shi a hannunmu subhanahu wataala na daga cikin girman da sallah ke da shi yan uwa abu na shida malamai suka ce sallah ita ce abin da ake auna imanin mutum da shi kai karan kanka ba sai wani ya maka ba kai za ka yi da kanka in kana so ka ainihin kalli ya imaninka yake to ka kalli ya kake alaka da sallah wannan maganganu ya zo a littattafai daban-daban a wurare daban-daban malamai suka istinbadi karkashin wani hadisi hadisi ne hasan wanda imamu dara kudi ne fidda shi a cikin musnadin shi annabi yake cewa a cikin wannan hadisin alaihi salatu wassalam yace man arada an ya alama malahu inda allahi duk wanda yake so ya san abin da yake da shi a wurin allah na matsayi ke ce falyanzuru malillahi indahu shi ya duba mai Allah ke da shi a wurin shi yanzu wani asamin annabi ya baka ka auna da kanka in kana so ka san matsayinka a wurin Allah da darajanka da kimanka a wurin Allah to ka kalli shi Allah me yake da shi a wurinka a cikin zuciyanka a rayuwanka a mu'amalanka a ibadanka ya kake girmama Allah ya kake ainihin kula da umarnin shi ai ko kuma a bari to wannan shi zai sa ka gane cewa lallai insha Allahu kana da kyakkyawan matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai malamai suka ce tunda ibada aka ce ka duba ai babu ibada mafi girma kamar sallah ke sa alhassan albasiri Allah ƙara masa rahama daga cikin manya-manyan magabata na kwarai yake cewa yace yabna adam ya kai dan adam ayu shay'in ya'izu alayka min dinik idha hanan alayka salatuka yace kai dan adam wani abu ne zai maka girma a cikin addini maka wahala matukar sallah bata maka wahala ba in dai har sallah bata baka wahala kana kula da sallah akan lokaci kana sallan a cikin jam'i kuma kana sallan yanda annabi ya ce ka yi ba kana yin ta ba yar faki ba yawa sai lada a kana yin sallan a cikin nutsuwa da yanda Allah ke so a yi sallan yanda annabi ya koyar to matukar in dai har kana wannan yace babu abin da zai maka wahala matukar wannan abun sunan shi addini in ji Hassan al-Basri Allah kara mishi rahama sai abu na ainihin bakwai malamai suka ce sallah ita ce shi'ar min shi'air islam alama daga cikin alamomi da ake gane wannan garin na musulmai ne ko waɗannan al'ummar musulmai ne shi ne aka suna sallah a ji ana kiran sallah a wannan garin ya tabbata a cikin hadisai da kuma asar daban-daban daga sahabbai ko da gari za a kai wa ainihin hari da sunan yaƙi idan suka je wa garin da daddare to sukan tsaya su kwana a wajen garin he su ji za su ji kiran sallah da asuba ko ba za su ji ba idan aka ji kiran sallah ce to wannan garin kai aka mishi hari in ku ba ji kiran sallah ba ce to wannan garin gari ne wanda yake babu laifi fa idza nazala bi sahatihim fa sa sabahul munzarina to kaga ana in ka duba idan har aka ce kawai kiran sallah aka ji shi yasa ba a kai hari wannan garin ba daga nan zaka san duk wanda ke kai hari garin musulmai ba musulunci yake yi ba ko da wani irin suna kai wannan hari duk wanda zai kai hari kasuwa ko ya kai hari tashan mota ko ya kai hari masallaci ko ya kai hari makaranta ta boko ce ko ta addini to wannan mutumin ba musulunci yake ba musulunci yayi gabar shi yayi yamma musulunci yayi kudu yayi arewa sun yi hannun riga da musulunci to wannan girman sallah kenan ya zamo kiran sallah kadai a gari yana haramta kai hari a wannan garin sannan abu na takwas daga cikin matsayin da sallah ke da shi malamai suka ce babu wata ibada daga cikin ibada kaf in ka cire tauhidi wanda Allah ya kira ta da sunan imani sai da kira ta da sunanta amma a kira wata ibada da suna sunanta al'imanu sallah kaɗai ne ta samu wannan matsayi ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma da Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim a cikin suratu al-baqara sai malaman tafsiri ba su da saɓani cewa al'imanu a wannan ayan sallah ake nufi ai Allah baya nufin ya tozartar da sallanku saboda kissan da ya biyo baya na canja alƙibla abinda ayan ta zo a ciki kenan sahabbai suka ce ya rasulallahi ana sallah ana kallon baitul maqdis yanzu an soke hukunci an koma ana kallon ka'aba da ana kallon arewa a madina ana sallah yanzu an koma ana kallon kudu ana kallon makka to akwai waɗanda sun rasu sun koma ga Allah su kuma sallansu sun kalli baitul maqdis bas kalli ka'aba ba ya matsayin sallansu Allah ce wa kana Allahu li dhi'a imanakum inna Allah bin nasi larufur rahim Allah ya karbi sallansu Allah baya nufin ya tozartar da sallan waɗannan dan an canja alƙibla akai sallan su tayi to sai malamai suka ce karkashin wannan Imam Daraqutni Allah mishi rahama yake cewa walaysa min al-ibadati بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا إلا صلاة باب وتا إبادة دا الله كراتا دا سنن صلاة سنن إيماني إن با صلاة با sannan sake faɗa shi ainihin addara kutini a albaihaki ya ce babu wata ibada kuma daga cikin ibadoji sammaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tarkaha kufuran illa sala wanda annabi ya ambaci barin wannan ibadan kafurci ne sallah babu wata ibada da aka samu hadisai sun zo sun ce wanda ya bar kaza ya kafurta in ba sallah ba saboda me saboda girman da sallah ke da shi yasa masaba Ahmad ibn Hanbal ga wanda ya bar sallah ya kafurta duk wanda yake a tahawun bis sala suka ce kafuri ne sabanin masabin jumhur wanda wani babi ne mai zaman kanshi amma dai koma menene Allah ya kira sallah da sunan imani annabi ya kira barin sallah da sunan kafirci abu na tara daga cikin matsayin da sallah ke da shi malamai suka ce Allah ya yi ishara cikin alkur'ani mai girma sallah ita ce alamu na cin nasara na waɗansu runduna marabauta bi ma'ana masu imani Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin yace ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari yace wa yuqimu salah to kaga yace na farko mummunai maza da mummunai mata sashin su yana kaunan sashi sashinsu majibincin al'amuran sashi ne sai ya faɗi siffofinsu kamar ka ce Allah su wane ne waɗannan mummunan sai ya ce su ne waɗanda yake suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummuna ya ce wa yuqimuna sala suna tsaye da sallah to sai malamu suka ce ashe tsaye da sallah alamu ne da zai sa a kira mutum da suna mai imani Allah sai ya ce ulaika sayarhamuhumullah irin waɗannan mutane a ƙarshen ayan kenan Allah ya ce su ne wanda Allah ke musu rahama shi in kana son rahaman Allah ka riƙe sallah kar ka yi wasa da sallah malamai suka ce kuma wani yabo da Allah yau masu tsaye da sallah a Qur'ani shine cewar da ya faɗi waɗansu munanan ɗabi'u na waɗansu mutane ke ce amma masu tsaye da sallah ba sa wannan sai suka ce ashe sallah tana cikin wani irin alama madarsatun ce hulqiyan makaranta ce da ke koyar da ɗabi'a mai kyau kyawawan ɗabi'u Allah ce innal insana khuliqa halu'an idza masahu sharru jazu'an wa idza masahu alkhairu manu'an illa almusallina alladhina hum ala salatihim da'imuna Allah ya faɗi munanan ɗabi'u na ɗan adam matsayin shi na marowaci mai raki mai kaza wanda bai gode wa Allah ya samu alkhairi ya rike ya ɓoye in matsala ta same shi ta surutu Allah ya ce illal musallina amma banda masu sallah su ba sa wannan abu sai ce waɗanda suke sun dawwama akan kula da sallansu ashe kula da sallah ɗaya ne daga cikin ababen da ke sa mutum ya shiga cikin wannan ayan ya fita daga cikin waɗanda Allah ya zarge su suna da ɗabi'u marasa kyawu sannan sallah malamai suka ce tana daga cikin alamomi da ke nuna bawa yana godiya game da ni'iman da Allah ya mishi idan Allah maka ni'ima daga cikin alamun da ke sa aga ka gode aga kana tsaye da sallah malamai suka ba da misalai dewa ga biyu daga ciki suka ce misali na farko annabin rahama alaihi salatu wassalam da Allah masa ni'imomi masu tarin yawa ni'imomin da babu wanda ya san su in ba Allah ba ba wanda ya san ni'imomin da Allah ya wa annabi babu wanda ya san darajoji da falalan da Allah ya mishi to sai kasance yana yawan sallan dare yana jimawa tsaye har kafan shi na kumbura na na isha Allah kara mata yadda kamar da ya tabbata a cikin hadisin mughira dan shu'ba a cikin sahihu muslim sai take cewa da shi ya rasulullah ya kake ainihin wahalar da kanka bayan kana tsaye da sallah hatta tawarat qadamaka har digadiganka suna kumbura wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar kuma duk abin da zaka aikata na wanda ka aikata na zunubi an gafarta maka balle ma baka aikata ba wanda zaka aikata nan gaba an gafarta balle ma ba za ka yi ba to kuma me ya kake wahalar da kanka ba dai gafara ake nema ba to an ce maka in kayi an gafarta in kuma za ka yi nan gaba kafin ka yi ma an gafarta maka ba wanda ke da wannan in ba manzo Allah ba alaihi salatu wassalam ya kake wahalar da kanka sai ce afala akuna abdan shakura to ba zan zamo bawa mai godewa Allah ba ai wannan sallan da nake godiya ne ga Allah subhanahu wataala sannan kuma ya sake nuna haka a aikace a lokacin fatu makka da ya samu mulkin makka ya dawo karkashin ikon shi an ruguza duk gumakan da ke ɗakin ka'aba makkan ta zamo tana karkashin ikon annabi duk wani kafir ya sun koyar da kanshi a rana ya dawo bawon manzan Allah alaihi salatu wassalam bayan sun kore shi da sahabban shi da aka masa wannan ni'iman mai annabi yayi sai ya shiga gidan ummu hani ummu hani ƴaƴan bakwanu suke da manzan Allah alaihi salatu wassalam yar sayyidina aliyu ce da ya shiga gidanta yayi wanka ya zo yi sallah raka'a takwas saboda godewa Allah subhanahu wataala saboda ni'iman da Allah ya mishi kuma za ka ƙara gane wannan cikin ƙur'ani mai girma da Allah ba annabi labarin wani irin babban matsayi da ya bashi ranar gobe kiyama ya bashi alkausar wanda ba ba kowa ba sai ce fa salli li rabbika wanhar da ya bashi labarin inna a'tainaka alkausar tabbas lalle mu mun baka alkausar sai ce to fa salli li rabbika dan wannan ni'ima da muka maka da wannan babbar kyauta to ka yi sallah don gode wa ubangijinka to malamai suka ce ashe sallah alamu da daga cikin alamomi da ke nuna cewa mutum yana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imomi shi sai abu na goma sha biyu mun faɗi na goma da na sha ɗaya ban ambaci lamba ba abu na goma sha biyu suka ce sallah na daga cikin abin da ke bakanta wa shaidan rai idan kana so ka bakanta wa shaidan rai ka ɓata masa rai ka dinga kula da sallah zai ji kamar zai mutu ya ta hararan ka bayan da iya da kai kuma sai kallo ka ci dubu sai ceto kenan Allah zai ba ka kariya daga sharrin shi to ba abin da shaidan ke jin haushi kamar kai sujjada saboda akan wannan sujjada aka tsine mishi albarka kai kuma ka kula da sujjada to kaman zai mutu ke yasa hatta sujjadan kabli da ba'adi da ake yi annabi ya kira su da sunan masu turbuɗe hancin shedan saboda shedan ya kawo sallan ka hari dan ya bata ta sai annabi ya ce in sujjadan kabli ko ba'adi an gyara sallah shedan sai ya rasa yanda zai da kai to shi yasa sujjada da ake wa Allah abu ne da ke bakantawa shedan rai abu ne da ke bakantawa ma makiya musulunci rai domin ba abin da ke bata musu rai ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin imamu muslim hadisin ibn majah afwan a cikin wannan hadisi annabi yake bada labari yake cewar yahudawa suna muku hassada da abubuwa da yawa amma abubuwa guda biyu suna bakin ciki da shi na farko assalamu alaikum da kuke amfani da ita wurin gaishe da junanku ya ce wata amin sannan ku tsaya ku yi sahudin nan a karanta fatiha wala dolli a ce amin bai hude kamar zai mutu shi yasa ba abin da ke bata wasu donald trump rai kamar wannan sallan da ake da za a daina sallan ba zai kawo hari ba amma matukar za a yi sallah da sunatan yahu abin da ke bakanta musu rai kenan da za a ce to sallan nan an daina shi kenan za a ce ku ai kuna son zaman lafiya to a takaice ne wannan shine abu na sha biyu sai abu na sha uku wanda shine na ƙarshe waɗansu ababen tsallake su nake malamin suka ce sallah na daga cikin suka ce salatu tahariru lil bashariya idan mutum yana so ya samu yanci cikakken yanci shine zamo yana sallah domin suka ce dan adam a yanda Allah ya halice shi baya iya zama babu ibada dole sai yayi bauta sai suka ce to idan kana so ka fita daga kangin bauta shine ka bauta wa Allah subhanahu wataala in ko ka ce ba za ka bauta wa Allah ba za ka shiga ƙarƙashin wani bautan ne bauta wa son zuciyanka da kuma bauta wa wani bawan Allah subhanahu wataala shi in ka ƙi sharan masallaci za ka yi na kasuwa duk wanda kaga ya ce baya addini ba ruwan shi da addini ƙarya yake akwai abin da yake bautawa malamai suka ce idan ka ce kai free thinker ne kai ai tunaninka is free ba wanda ke iko da tunaninka ba wani qur'ani ko bible da zan bi ko sa ku irin free thinkers sai aka ce to ai wannan thinking din shi kake bautawa yanzu yanzu wannan tunanin naka shine Allah naka kenan sai shi yake leading ɗinka ba kai kake leading ɗin shi ba yanzu tunaninka kake bi ya zama kana bautan tunani kenan to gwanda ma ka bauta ba wanda ya halicci tunanin a takaice yan uwa wannan shi da kaɗan daga cikin ahamiyatu sala da na ɗauko guda goma sha uku daga cikin masu tarin yawa da malamai suka rubuta cikin littattafai sai kuma gaba ta gaba in Allah ka mu wani sati mai zuwa ya Allah ka ba mu ikon kula da sallah ya ubangiji ka sauƙaƙa mana sallah kar ka sa mu ganta wata ibada mai wahala a tsawon rayuwar mu Allah ka ba mu ikon yin sallah irin sallan da kake so ya Allah in muka yi sallan kuma Allah ka karɓa mana don rahamanka ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya fitintinu da ke damun wannan ƙasa wanda sun wuce tunanin masu tunani ya Allah duk girman fitina Allah mai sauƙi ne a wurinka Allah ba don halimu ba don rahmanka Allah ka ba mu zaman lafiya Allah duk wanda ke kulle-kulle a wannan ƙasa don ganin bayan wannan ƙasa da talaka wannan ƙasa Allah ka san yadda za ka yi da shi ya fi ƙarfin mu Allah bai fi ƙarfin ka ba Allah ka mana maganin shi waɗanda suke ba da matsala cikin harkan tsaro waɗanda suke taimaka harkan ta'addanci ya Allah ka san su Allah idan 'yan siyasa ne idan sarakuna ne idan 'yan kasuwa ne idan kuma waɗansu ne kawai masu zaman banza duk wanda ke tada hankali a ƙasar nan wurin satan mutane wurin satan 'yan mata wurin kashe mutane ya ubangiji kowane ne shi Allah idan zai shiryu Allah ka shirye shi in ko ba zai shiryu ba Allah ka dammara shi Allah ka tona masa asiri Allah ka wulakanta shi Allah ka hana shi sakat Allah ka sanya gaba da adawa tsakaninsu da juna Allah ka sa su yi ta tona wa junansu asiri ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ya Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ka sanya albarka cikin iliminmu ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka sanya albarka cikin kasuwanninmu ka sanya albarka cikin ma'aikatunmu da gidajenmu da garurukanmu Allahumma atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم